alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'ad ‘yan uwa masu sauraron mu na nesa da na kusa muna yi muku sallama irin ta musulunci tsarkakkiya daga Allah maɗaukakin sarki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kuna sauraron mu ne kai tsaye daga gidan radiyo na murya al'umma da ke nan birnin Kwanni a cikin barnamiji na ilimi da fahimta su ne jagora wanda a yau muna tare da malaminmu a Sheikh Abdulmalik almajirin malamai inda yake yi mana bayani game da sunayen Allah mafi kyau wanda malam ya ɗauko mana bayani har muka kawo zuwa ga sunan Allah maɗaukakin sarki wanda za mu tashi a yau shine ar-rafiqu ta'asilan wa tatbiqa sanin ka'idodin shi da kuma tatbiqin shi ar-rafiqu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله wa وبركاته alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ‘yan uwa masu sauraron mu ta muryar rediyo al'umma muna ƙara jinjina ma Allah subhanahu wa ta'ala da godiya a gare shi wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya bamu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken ilimi da fahimta su ne jagora muna ah, abin nan eh, cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala tasilan wa tatbiqan mun faɗi ƙa'idodinsu a jumlace yanzu kuma muna faɗar ƙa'idodinsu kowanne in mun ka zo kansa sannan mu faɗi asalinsa da kuma irin yadda wato bayanin sheke a cikin yaren larabci kenan da kuma alkur'ani mai girma da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malaman luka suke cewa wannan fi'ilin asalin shi rafaqa yarfuqu shi arrafiqu din nan rafaqa yarfuqu kenan fa'ala yaf'ulu mithlu sajada yasjudu ko ba haka ba to ana cewa rafaqa bihi ko ana cewa rafaqa lahu ko ana cewa rafaqa alaihi sai a ce rifqan kuma ana cewa masdar marfiqan kuma ana cewa mirfaqan ina fata an fahimce ni imam nafi' da imam abu ja'far da imam ibnu amir sun karanta marfiqa آه، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا حكى إمام نافع يكرنتا دكما واتو أبو جعفر دا ابن عامر سورنكم سنكرنتا مرفقا تو سننكما آه، سنكتي أنت رفقا شيني لان له جانبه يا سوق أمشي كو يا توسى سامشي ساشن سما أنا أنا يا توسى يا مشي mu da hausa ba a cewa ka yi tausasa ka sauƙaƙa ma mutum ko ka eh, tausasa ma mutum janibinka sashenka to nan da hausa ba lar- laraba ne suke amfani da wannan amma ana nufin ya ji tausayinsa ko ba haka ba sannan ana cewa rafaqa fi sairi yarfuqu iqtasada ma'ana yayi tafiya wato matsakaiciya kenan ba tafiya da gaugawa ba ba tafiya kuma sannu sannu ba waqsid fi mashiyika waghdud min sautik inna ankara al-aswati la sautul hamir wa rafaqa fulanan an gane ko daraba mirfaqahu ya an ce eh, rafaqa fulan tunda asalin almirfaq shine gwiwa hannu ko ba haka ba to galibi laraba ya an faɗi gaban mutum wani lokaci in suna son su ce an eh, bugi wannan gaba ko an yi mata illa sai su yi amfani da wannan sunan nata kaga mirfaq sai an ka ce rafaqa fulanan ai daraba mirfaqahu ya bugi gwiwa hannunsa ko ba haka ba ko kusurwa hannu ko sannan suna cewa rafaqal ba'ir rafaqal ba'ira an gane ko shaddahu bir rifaqi ya daure shi da yaggiya kaga dai an ce rafaqal ba'id ba ana nufin ya tausaya ma Eh, duk da yake rafaqal ba'id ana nufin ya masa ya tausaya masa amma dai na rafaqal ba'ir shine ya daure shi da ar-rifaq ar-rifaq ita ce igiya wadda ake daure raƙumi da ita ina fata an fahimce ni wanda ya je tausayi ana kiran shi rafiq kuma ana kiransa rafiq to sannan kuma ana cewa rafuqa yarfuqu rafaqatan an gane ko shi ko fa'ula yaf'ulu ne an gane ko rafuqa yarfuqu rafaqatan ay sara rafiqan ya zamanto abokin tafiya to wannan abin da ya shafi yaren larabci kenan amma idan muka koma cikin alkur'ani mai girma za mu iske wannan kalima ta arrafiq ta zo a cikin alkur'ani wuri ɗaya ne kacal dukkan tasrifat kinta ma'ana in muka ce da alif wallam ko babu alif wallam wuri guda ne ake samunta a cikin alkur'ani kuma ba Allah subhanahu wataala take nufi ba ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ثم آية كما تأتي وحسن أولئك رفقا دومين an faɗi annabawa da kaza da kaza an kace fa ulaika wa hasuna ulaika rafiqa suka ce saboda yana matsayin ismul jins ko kuma yana matsayin tamyizi dan haka ana iya amfani da shi wajen jama'a aw yukhrijukum tiflan ay aw yukhrijukum atfalan eh saboda ismul jins ne a larabci wannan yana da ayi suratul nisa aya ta 69 kenan dai a takaice a wuri guda zo cikin alkur'ani kuma baya nuna Allah subhanahu wataala kenan babu cikin alkur'ani a matsayin suna na Allah sai dai ya zo a cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisi wanda wato imamu ahmad ya fitar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce inna Allah rafiqun Allah mai tausayina yuhibbu ahlar rifqi yana son masu tausayawa masu bi sandu sandu a cikin al'amuran su wa inna Allah haqiqa Allah yu'ti ala rifq yana bayarwa akan bi a hankali kinan tafiya a hankali ma la yuti ala al'unf abinda baya bayarwa akan al'unfu wato tirsasawa ma'ana mafi yawancin mutanen da ke nasara a rayuwarsu su ne sun kabi al'amura a hankali domin bi a hankali yana nuna kana da haƙuri kuma za ka iya fahimtar matsalolin abin da abin da zai je da abin da zai dawo ina fata an fahimta to wannan hadisi yana cikin musnad na imam ahmad idan muka duba kenan da ya ce inna allaha rafiqun ya tabbata wato suna ne na Allah ko mu ce sifa ce ta Ubangiji ar-rafiq to akwai hadisi na ummul mu'minin Aisha wanda yana cikin sahihul Bukhari take cewa ista'zana rahtun min al-yahud ala nabi sallallahu alaihi wasallam waɗansu matasa in an ce rahat matasan yahudawa sun nemi izini na zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam faƙalu sai suka ce da za su shigo a samu alaika mutuwa ta tabbata a kanka faƙultu sai ce bali samu abin nan bali samu alaikum kenan bali samu bal alaikum sam ta ce a'a la'ana ta tabbata a gare ku mutuwa ta tabbata a gare ku wal la'anatu da la'ana kaga ita har ta ƙara akan abin da suka faɗa faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Aisha ya ke Aisha inna Allah rafiqun kaga wannan hadisi shi ya zo da wannan suna shi ma Allah mai tausayi na yuhibbur rifqa kuma yana son bi a hankali fil amri kullihi a dukkan cikin al'amura duk abin da ba sabon Allah bane hakuri ne zaka yi to kana yi hakuri amma sabon Allah to babu zan ce ai hakuri a cigaba da sabon Allah bari kawai za a yi ko ba haka ba akwai riwaya ta Imam Muslim daga Ummul Mu'minin Aisha har yanzu yake cewa inna Allah rafiqun Allah mai tausayi na yuhibbur rifqa yana son tausayawa an gane ko wa yuti ala rifqi ma la yuti ala unfi ka gani sabanin wancan lafazi na Imam Ahmad Allah yana basu akan rifqa an gane ko tunda can akwai wawun akan tausayawa da abinda aka bi a hankali fiye da abinda wato aka ba aka aka tsananta a cikin sa shi yasa tsanantawa shi ke bata al'amura ma gaba daya wa ma la yuti ala ma siwahu kuma Allah yana basuwa ga abin nan abin da ba ba ba ba ba ba ba ba unfu ba mato alama siwahu abin da awwanin wannan kidan ma'ana yana ba da alkhairi akan abin da yake ba tsanantawa ba ne ina fata an fahimce ni kamar duk wata ɗabi'ar take mummuna ta kausasawa to Allah yana basuwa akan tausayi abin da baya basuwa akan ta mun fahimci wannan har yanzu akwai riwaya cikin sahih muslim wanga cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam hadithi na Aisha ke cewa innar rifqa la yakunu fi shay'in illa zanahu ba a taba samun ar-rifqa ba bi a hankali da tausayawa sai wato duk ta shiga cikin al'amari sai ta gyara al'amarin shi yasa masu tsanantawa cikin mulki zaka iske mulkin su na kama karya bai kai labari masu sako-sako kuma in yayi yawa sai zamanto mulkin ba zai kai labari ba za a yi kokari a yi gaba da kai wala yunza'u min shay'in illa shanahu sannan tsanantawa bata kasance cikin wani abu ba illa shanahu in an cire kenan tausayawa kenan illa shanahu sai ta munana abin sai zama to abu ne wanda yake bai da kyau shi yasa ana son wato bi a hankali sannan kuma abin da zamu kawo na ƙarshe akwai hadisi wanda yake na ummul mu'minin Aisha a cikin sahihul Bukhari afwan Imam al-Bukhari ya kawo shi a cikin Adabul Mufrad take cewa kuntu ala ba'irin na kasance akan wani raƙumi fihi su'uba akwai wahalar jayuwa gare shi ma'ana in an yi nan nan shi ke yi nan shi ne fihi su'uba fa qala an sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da ita alayki bir rifqi na umurce ki da bi a hankali da tausayawa kenan fa innahu la yakunu fi shay'in illa zanahu ba a taba samun shi ba cikin wani abu face sai ya kawata shi duk abin da abin an ka hankali abin hankali za a gano yadda abin yake a warware shi da cikin sauki wala yunza'u min shay'in illa shanahu kuma ba za a ce shi daga wani abu ba face sai ya bata shi ma'ana sai ya lalata abin da haka dai a takaice wannan yana nuna mana cewa suna ne na Allah kuma Allah yana son wannan tabi'a duk abin da ya dace a yi haƙuri da shi a yi haƙuri da shi a bi shi a hankali wanda shi ne zai sawa a ci amfanin abu amma an ka tsananta sai ka iske ko a yi asara duka ko a yi asara mai yawa ta haka da yake nan wannan suna bai zo a cikin alkur'ani kwata-kwata ba sai dai cikin sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malaman da ke bayani kan wannan suna sun kace ar-rafiqu fi af'alihi Allah mai tausayi na a cikin ayyukansa wa shar'ihi da shari'arsa tana da sauki yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra da haka mai cewa musulunci addini ne mai tsanani ƙarya ne mutum fiye da mutum miliyar ko mu ce biliyan ɗaya da mutum dubu ɗari biyar suke bin addinin musulunci bisa doron ƙasa to ita ko wahala wuya ko mutum guda ba zai zaɓe ta ba ya za a yi mutum biliyan ɗaya da mutum miliyan ɗari biyar su zaɓe wahala ba zai taɓa yiwa ba ƙarya ce suke yi an gane ko waya an ka ce fatin ki babu kowa a cikinsa fallahu ta'ala rafiqun fi fi af'alih Allah mai tausayi na cikin ayyukansa khalaqal makhluqati kullaha bitadarruj ya halicci halittu dukkan su bitadarruj da bi a hankali a hankali duk da kinan kullaha ba ana nufin dukkan su ba domin yana da abubuwan da yake halittawa da kun fa yakunu ina fata an fice sai zaman tona ana takhsisin shi kan wani ya dauka komai ake nufi ya halicci sammai da kasai cikin kwana shidda amma ya halicci ɗan adam cikin wata tara ko ba haka ba to kaga sammai da ƙasai halitta su ai tafi halitta ɗan adam girma la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas kuma Allah yana iya halitta sammai da ɗan adam duka da kun faye kunu amma sammai sai aka halicce cikin kwana shidda da su da ƙasai shin me yasa aka halicce su cikin kwana shidda kwana shida irin namu saboda wani lokaci babu rana da wata tunda sai da an kai sammai da kasai sannan aka yi rana shin adadin kwana shida irin namu ko ko adadin kwana shida na Allah subhanahu wataala wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun ko ba haka ba yini a wajen Allah shekara dubu ne shin sai da shekara dubu shida ne mu namu tsari mu kuma kwana shida awa 24 ko dai yaya take idan muka ɗauka ya halice su sannu sannu shi ko ɗan adam sai da ya ɗauki wata tara alhali ko ko da mun ce ɗan adam wata tara kaga sammai kwana shida wanne ne fi yawa kuma halittar dan adam gashi nan karama ce kwarai da gaske wannan dan a koya muna at-tadarruj ne don haka nan da an ka ce al makhluqat kulluha ba ana nufin dukkan su ba kan mutum duka duka ake nufi bi hasbi hikmatihi Allah ya halicce su shay'an fa shay'an kadan kadan bi hasbi hikmatihi da hikimarsa wa rifqihi da kuma ganin tausayinsa an gane ko sun ka ce ma annahu qadirun ala khalqiha duf'atan wahida tare da cewa Allah yana iya halitta halittu duf'atan wahida lokaci dai wa fi lahadatin wahida a cikin wato kibci da ido kenan lokaci guda ina fata an fahimci ni almuhimmu dai wannan suna ne na Allah kuma sifa ce ta Allah wannan kuma yana gadar muna da kaunar ubangiji da gane cewa Allah bai shar'anta muna abin abinda ba za mu iya dauka ba ko ba haka ba rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih kuma cikin hadisi yace ya karba kenan don haka dai sifa ce wanda ya kamata mu ɗabi'antu da ita sai dai abinda mun ga banna ne to nan za mu yi kokari mu ga yadda za mu kawo gyara abinda ake iya magancewa yanzu yanzu a magance shi yanzu yanzu wanda ba a iya magance shi yanzu yanzu sai a bi shi a hankali har a ga yadda za a kawo wa sauyi wallahu ta'ala alam na'am Allah ya saka malam da alkhairi malam sai gaban mu ta gaba sunan Allah madaukakin sarki alhalimu na'am alhalimu menene ma'ana halim a yaren larabci kuma wace irin ka'ida za a yi muna bayani akan ta ta'asilan wa tatwiqa to malaman lugha suke cewa alhalim suna ne wanda fa'ilun ne siga ce ta mubalaga kamar yadda ar-rafiq ai shi ma in ka diba fa'ilun ne kamar siga ce ta mubalaga ko ba haka ba ko sifa mushabbiha in ya zamanto a wazanin da bai ta'addi in an ka ce halama yahlumu yana da auzani daban-daban an gane ko in an ce halama yahlumu fa'ala yaf'ulu mithlu sajada yasjudu to halama yahlumu fi naumihi yayi bacci wato yayi mafarki a cikin baccinsa kenan ra'a shay'an fi naumihi ko ba haka ba ar-ru'ya shine abinda ake gani cikin mafarki ko ba haka ba duk da yake wadansu malaman lugha sun ce ar-ru'ya abinda ake gani cikin mafarki kawai wadansu suka ce a'a abinda ake gani da ido ko da ba cikin mafarki ana kiran shi ru'ya amma galibi laraba in sun ka ce ru'ya shine abinda ake gani cikin mafarki amma kuma ko da an gaishe da ido ana ce mai ru'ya ar-ra'yu kuma shine abinda wato ake gani a zuciya ko ba haka ba kuma ar-ra'yu shine abinda mutum ya gane shi kai tsaye to ya an ce halama ya halumu an ka ce sai a ce hulman a yi malamin sukuni hulman shine mafalki wa huluman kuma ana mata damba a ce huluman ina fata an fahimce ni to kuma a yaren larabci suna amfani da wani abu sai su ce halama asabiyu an gane ko in an ce halama asabiyu shine yaro ya girma balaga ina fata an fahimce ni kina halama yahlumu yana ɗaukar mafalki yana ɗaukar balaga ko ba haka ba ana cewa balaga kuma ana cewa akala kinan ya kai wurin da zai samun ya mallaki hankalinsa to kuma larabawa suna da wani abu na larabci sai su ce halimal jildu halimal jildu to an ce halima kaga fa'ila ne to shi ko wannan sai sun ce halimal jildu waqa fihi da'un an gane ko wato in fata ba ta da lafiya sai a ce halimal jildu fata ta lalace domin ta haɗu da wani rashin lafiya wanda yake na sa ta ta ɗan tsatsage sai ta lalace halima ina fata an fahimta to bayan wannan kuma akwai halima yahlamu kenan akwai haluma yahlumu haluma yahlumu shi ko fa'ula yaf'ulu ko ba haka ba shi ko sai a ce hilman to wannan shine ake nufi da wato ta'anna ma'ana ya bi a hankali a hankali domin kamar ta'anni kenan koko sakana ya bi ya kwanta ma'ana bai yi gaugawa ba ina fata ana fahimta ta to kenan kaga ya kamata a ce ɗalibin ilimi ya fahimci irin wannan sannan laraba suna cewa halimal ba'iru yahlamu sai a ce wato halaman shi ko wanga halimal ba'iru yahlamu fa'ila yaf'alu wato kasura alaihi alhulamu wato alhulamu yayi yawa akan shi shine wato alqurat ta rayuwa kamar wasu irin abubuwan da ake kira wasu dabbobi da ke kaska misali wadda take yawan hawa akan dabbobi hatta tsaya akan jikinsu tana shan jininsu ko ba haka ba to kaga yanzu nan ba ana zancen raƙumi ya bi a hankali bane ko ya mafarki ko ya balaga to kaga rashin sanin irin wannan tasrifi shike kai ɗalibai sai ka iske suna fassara kalmomi da irin yadda rayukansu suka ba su ina fata an fahimta to amma idan muka dawo game da alkur'ani da kuma sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam idan muka duba wannan suna na alhalim ya zo a cikin alkur'ani da na kira amma bai da wato mansub ma'ana wanda yake da fathataini ko ba haka ba ya zo a wurare guda wato uku a cikin alkur'ani ina fata an fahimce ni wuri na farko shine a cikin wato abin nan cikin suratul isra tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihinna ko ba haka ba sannan kuma akwai yusabbahu lahu as-samawati wal ardu man fihin kina kira'o'i ne guda biyu Imam Hafs da Hamza da Al-Kisa'i da Khalaf da Abu Amr da Yaqub sun karanta tusabbihu lahu as-samawati sauran qira'a sun karanta yusabbihu lahu as-samawati as-sab'u sannan yusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi innahu kana haliman ghafura haliman ghafura kaga kenan yazo mai fathataini wuri na biyu kuma abin nan wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wa kana Allahu aliman halima a cikin wato suratul ahzab la yahillu lakan nisa'u kula tahillu lakan nisa'u wa taqra'a wuri na uku kuma yazo ne a cikin suratul abin nan cikin suratul fatir suratul fatir inna allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula wal inzalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih innahu kana haliman ghafura ina fata an fahimci ni to waɗannan su dai ne wurare guda uku da haliman yazo wanda yake bai da alif wal lam kuma yana matsayin mansubi idan muka zo kuma suna na al-halim a cikin alqur'ani mai girma dukkan kuma waɗannan Allah subhanahu wa ta'ala suke nunawa idan muka zo wanda yake mu'arraf ma'ana mai alif wal lam kenan ya zo da wanda ya zo da alif wal lam an gane ko to shi ko wannan guda ne ake samu cikin alqur'ani mai girma ina fata an fahimce ni ya zo ne a cikin suratu hud qalu ya shu'aibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha' duk da yake akwai kira'a as-salawatuka imamu hafs da hamza da kisa'i da khalaf sun karanta as-salatuka da ifradi sauran kuma sun karanta as-salawatuka ta'muruka to kaga wanda wanda bai sani ba sai ya tsammanin kuskure na wata kira'a haka take karantawa ya kamata ka san kira'ar da mutum yake karantawa da ita kafin ka ce yayi kuskure almuhimmu suka ce as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la antal halimur rashid kaga na innaka la antal halimur rashid mutanen annabi shu'aibu suna ganin shine alhalim wanda yake mai tausayi mai biyan al'amura a hankali mai son ya kawo canji na gari an rashid shiryayye nan kamar gyatse ne suka yi masa to kaga nan alhalim annabi shu'aibu suke nufi kuma gyatse ne suka yi masa kuma ba Allah yake nufi ba kenan mai alif wallam guda ne a cikin alqur'ani kuma ba Allah subhanahu wataala yake nufi ba mun gane wannan ko sai mu je suna na alhalim har yanzu a cikin alqur'ani mai girma wanda yake yazo bai da alif wallam in mun ce bai da alif wallam kenan yana matsayin na kira a larabce amma cikin sunayen Allah mun ce bai shiga don ba a ce ma Allah na kira don wanda ya ce Allah na kira na kaga ya ce Allah majhuli na Allah kuma ce yanci mutu ya ce Allah majhuli na kaga ya kafirta wannan kaida ba ta shiga cikin sunayen Allah ko ba haka ba to sai suke cewa ya zo wurare guda goma sha ɗaya a cikin alkur'ani mai girma wanda yake bai da alif wallam amma marfu'i wanda yake nar dhammataini to guda kuma uku ba Allah subhanahu wataala suke nunawa ba wurare guda uku mai dhamma ba Allah yake nufi ba kinan sai zamanto wurare guda takwas su suke nuna Allah waɗanda ba sa nuna Allah Allah subhanahu wataala yake nufi da wannan shine a cikin na farko a cikin suratul abin da cikin suratu hud lokacin da aka zo za a halakar da mutanen annabi lutu ya so ya neman musu abin nan tun kuɗi azabar Allah aka nuna wannan abin ba zai yiwa ba to sai Allah subhanahu wataala ce inna ibrahima la halimun inna ibrahima la halimun awahun munib ya ibrahimu a'rid an hadha to kaga lokacin da ya nemi musu gafara rahmatullahi alaikum wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidun majid falamma dhahaba an ibrahim ar-raw wa ja'atuhu al-bushra yujadiluna fi qaumi lut ya ibrahim a'rid an hadha innahu qad ja'a amru rabbik wa innahum atihim adhabun ghayru mardud ko ba haka ba to inna ibrahima la halimun awwahum munib na fata an fahimce ni amma a cikin na biyu kuma ya zo ne a cikin suratul tauba wajen fatar Allah subhanahu wata'ala wa ma kana Allah وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا أن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم kaga can cikin suhud an fara da halimun awahun munib nan kuma la awahun halim to kaga duk da yake na radon mace ne ba Allah subhanahu wataala yake nunawa ba duk annabi Ibrahim ake nufi sai na uku wanda bai nuna Allah sai dai shi wato kasra ce gare shi fabashshirnahu bi gulamin halim a cikin suratul safat annabi qissa ta annabi wato Ibrahim da ɗansa annabi Isma'il domin nan ba ishaka ake nufi ba domin zaka iske cikin waɗansu cikin littattafan tafsiri ma da kuma littattafan yahuda suna nuna annabi ishaq shine aka so a yanka ba annabi ibrahim ba ba annabi isma'il ba to kaga wannan kuskure na saboda shi annabi isma'il shine kamar baba ga laraba ko mu ce mahaifi annabi ishaq kuma shine yahuda suka fito cikin tsatson sa to kaga abin ya kuma kan wani nau'i na kabilanci ashe yakin da ake na falastini da da da da yahudawa yaki ne dan war dan kani yahudawa tsatson annabi ishaq ne larabawa sassan annabi isma'il ne to kaga baban su guda kenan yan wadin kare ne annan suna kashe juna to ba muna rura wurta kuma wurtar yan uba ba sannan sai suka ce to abin da ke nuna halim galibi in an ka zo kissa ta annabi ishaq sai a ce bi gulamin alim alim amma shi annabi Ismail shine an ce ma Halim sannan suka ce abin da ke nuna cewa annabi Ismail ne ake nufi da Halim kin shine aka so a yanka saboda lokacin da an kai bushara da annabi Ishaq a cikin suratu Hud sai an ce ma ita matar annabi Ibrahim Allah ce wa mar'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa basharnaha bi Ishaq wa min wara'i ishaq yaqub kaga an yi mata bushara da ishaq kuma aka yi mata bushara da cewa shi annabi yaqub din nan zai aihimi zai an- zai haifi annabi ishaq to ya za inda ko Allah yana son a yanka shi to ai bai hudin cewa zai samu zurriya ina fata an fahimci to kaga wanda an ce ya samu zuriya ba a ma cewa a yanka shi amma wanda ba a ce ya samu zuriya ba shine ake iya cewa a yanka don an san eh, cewa akwai abin nan kenan sai ya zamanto wanda yake mai zamma guda goma ne wanda yake mai jarra guda ɗaya ne amma guda biyu masu raf'a ba sa nuna Allah subhanahu wataala mai kasara guda kuma shi baya nuna Allah subhanahu wataala kwata kwata sai kuma guda kenan yanzu takwas da suka yi saura waɗanda suke nuna sunan alhalimu in bai da alif wallahi mai yanzu da dhamma Allah subhanahu wataala yake nufi ko ba haka ba eh, a cikin suratul ma'ida la- eh, abin nan eh, la- a cikin eh, suratul baqara la yu'akhidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim ko ba haka ba a cikin suratul baqara duk da yake wannan aya akwai mai tamkarta a cikin suratul ma'ida la yu'akhidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima wato eh, aqattumul ayman ko kuma aqattumul ayman ko kuma aqattumul ayman idan muka diba imamu hamza da kisa'i da khalaf da shuba sun karanta aqattum ba tare da shadda ba aqattum eh, abdullahi ibn zakwan eh, ya karanta da wannan sauran kuma sun karanta aqattumul ayman su mata tashdidi to kaga qira'o'in akwai taujihin su amma dalibin ilimi ya kamata ya abin nan wasu ce to eh, da dukkan waɗanda qira'o'in ma'anar su guda wasu ce a'a saboda wata rantsuwa tafi wata rantsuwa karfi shi yasa sai ayi amfani da kowace da lafazinta akwai maganganu da dama wuri na biyu da halim ya zo wanda ba yana nuna Allah subhanahu wataala ba har yanzu a cikin suratul baqara eh, yana nuna Allah subhanahu wataala amma bai da alif wallam yana da dhammataini kenan a cikin suratul baqara wala junah alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم سيورينا أكشنا في سورة البقرة هل ينزو وجن فطر الله سبحانه وتعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم sannan kuma wuri na hudu eh, a cikin suratu eh, Ali Imran innal ladhina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an innama istazallahum ash-shaytanu bi ba'd bi ba'd ma kasabu wa laqad afa Allahu anhum inna Allaha ghafurun halim sannan wuri na biyar shine a cikin suratu An-Nisa wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala eh, min ba'di wasiyatin eh, yusa biha aw daynin ghayra mudar wasiyatan min Allah wallahu alimun halim a cikin suratu eh, An-Nisa imamu asim da ibnu kathir da ibnu amir sun karanta yusa biha audain saura kuma sun karanta anan yusi biha audain na ghairu mudar ko ba haka ba ga wani ya ji an saba mai kira'ar da ya karanta ya ce an yi kuskure sai wuri na shidda a cikin suratul ma'ida ne ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasukum wa in tasalu anha hina yunazzalu alqur'anu tubda- tubda lakum afa Allahu anha wallahu ghafurun halim sai wuri na bakwai eh, wajen eh, cikin suratul eh, cikin suratul hajji la yudkhilannahum mudkhalan yardaw yardawna wa inna Allaha la alimun halim ko ba haka ba imamu nafi da eh, imamu abu ja'far sun karanta la yudkhilannahum madkhalan da fathul mim saura sun karanta mudkhalan wanda mun taɓa bayani kan irin waɗannan Eh, sannan kuma eh, wuri na takwas kenan cikin suratul eh, eh, suratul taghabun in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu shakurun hali ina fata an fahimta to kinan kaga idan mun hada su gaba ɗai za mu ce eh, mai nasba guda uku ko ba haka ba eh, guda uku eh, mai alif eh, wallam guda ɗaya sun zan guda hudu ko ba haka ba Eh, wancan kuma eh, guda goma sha ɗaya sai zamanto ya zo wurare goma sha biyar amma sai mu cire waɗanda ba Allah suke nufi ba guda biyu waɗanda suke eh, masu dhamma da guda mai kasra ko ba haka ba sun zan uku kenan da mai alif wallam shi ma eh, ba Allah subhanahu wa ta'ala ke nufi kenan an samu guda hudu sai zamanto cikin wurare guda goma sha biyar da ya zo wurare guda hudu ba Allah suke nufi ba wurare guda goma sha ɗaya su ne suke nuna Allah subhanahu wa ta'ala ake nufi wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka mallan da mafi sai alkhairi game da Amin.
wannan bayani sai Amin, gaban mu amin.
ta gaba mallan al-asma'u allati tuthmiru salamat al-qalb wa tuma'ninatuha wa tuma'ninatahu na'am kina al-asma sunaye wadda eh, tuthmiru mada salamat al-qalb
suke gadar da wato warakar zuciya an gane ku وطمأنينته yawa wata ma'ani tahu da kuma samun natsuwar zuciya sunaye ne da Allah wanda suna sa dan adam ya samu eh, lafiyar zuciya da natsuwa amma dukkan sunayen Allah suna samu suna sawar wannan amma kamar waɗannan ta fuskar taqsimul ilmi kamar rarraba abu ne a ilmance kamar suna da alaka da irin wanda abin kai tsaye shi yasa aka faɗi wannan dan kar wani sa tsammanin sunayen Allah akwai wanda bai maganin cutar zuciya bai sa wannan tsuwa ko ba haka ba eh, saboda ka san at-taqsimul ilmi wani lokacin waɗansu suna jahilta shi sai ce to wanne ne kaza bai sawa kaza ba haka da ake nufi kowane yana sawa yana sawar natsuwa da kuma wato eh, samun natsuwa da kuma samun waraka ta zuciya na'am sai wanne sai na farko na'am shine alwaliyu na'am almaula ta'silan wa tatbiqa To- alwaliyu mhm walmaula ta'silan wa tatbiqa to suna na alwaliyu da almaula asalin shi daga fi'ili ne waliyahu yalihi sai a ce walyan waliyahu kenan ya jibinci lamarinsa an gane ko Eh, yalihi nan ba yalihi ba ya zo bayansa an gane ko Eh, nan ma'ana kenan ya jibinci lamarinsa waliyahu yalihi waliyan an gane ko wani lokaci kuma suna cewa walahu yalihi an gane ko walahu ba waliyahu ba kenan ya jibinci lamarinsa duk da yake wannan tana yiwa cikin wasu larabawa ne aka samu masu eh, yin irin wannan eh, su mai da ya'un ta koma matsayin alif ko ba haka ba to sannan ana cewa waliya shai'a kuma wa waliya alaihi eh, gane ko wilayatan an ka ce malaka amrahu kenan ya mallaki al'amarin abu an gane ko sannan kuma wa kama bihi shi ya tsayu da shi sannan wa waliya fulanan wa alaihi ai nasarahu ya an ce waliya fulanan kinan ma'ana eh, nasarahu ya taimake shi ko ba haka ba ko ko waliya ala fulan ai nasarahu ya taimake shi wa waliya fulanan eh, ahabbahu ya kaurace ya kaunace shi to sai dai eh, idan muka duba akwai alwalaya akwai alwilaya Eh, waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa da alwalaya da alwilaya duka ma'anarsu ɗaya ana amfani da su wajen jibintar lamari sannan ana amfani da su wajen jagoranci sannan ana eh, amfani da su eh, ta kowace fuska ma'ana ma'anarsu guda ce Eh, ya zo kuma a cikin ƙira'a akwai su duka cikin alkur'ani eh, والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء كو من ولايتهم من شيء إمام حمزة يا كرنتا واتو من ولايتهم من شيء an gane ko to waɗansu daga cikin malamai sun ce a'a in an ce alu- eh, eh, alwilaya shine alqaraba an gane ko alwalayatu alqaraba shine yan uwantaka da taimakon juna amma in ka ce alwilaya shine al- eh, al'imara jagoranci waɗansu kuma suka ce dukkan ma'anar su ɗaya sai dai idan muka duba eh, suna cewa alwaliyu shine wato eh, as-sayyid an gane ko eh, kamar shugaba wanda yake shugaba to shi ko almaula in ka diba kamar ya an cira to shi ne daga alwaliyu amma um, eh, kamar maf'alu ne ina fata an fahimce ni maula maf'alu ma'ana kenan an ƙara mishi mimun akan harufu na az-ziyada to sai suka ce waɗansu suka ce da alwaliyu da almaula duka ma'anar su ɗaya waɗansu suka ce a'a almaula ya fi ƙarfin ma'ana sai dai suna cewa almaula shine as-sayyidu yana ɗaukar sayyidu shugaba ana kiran shi maula ar-rabbu mai gida ko ubangiji ana kiran shi maula sannan al-maliku wanda ya mallaki abu ana cewa maulahu kenan shi ya mallake shi ina fata an fahimce ni to don haka dai wannan eh, kalima ce wadda tana da ma'anoni daban-daban sannan kuma al-maula sun kace tana nufin annazil mutumin da ya zo ya sauka wurinka sannan al-maula al-muhibbu wanda yake kaunarka almaula as-sahibu abokin harkarka almaula alhalifu wanda kun ka kulla kawanceceniya da shi musamman a lokacin jahiliya ko sannan almaula as-sihiru suriki ko ba haka ba sannan almaula alqaribu min al-asaba dan uwanka wanda yake daga cikin asaba wanda kun yi tarayya ta fuskar gado yana gadon kana gadon shi yana gadon ka eh, yan uwantaka kenan ta dangin uba kenan sannan kuma almaula ibnul am dan baffanka wan mahaifinka ko kanin mahaifinka almaula ana nufin almun'imu wanda ya maka ni'ima ya taimake ka da wani abu almaula almun'am alaihi wanda an kai ma ni'ima almaula almu'tiqu wanda ya yantas almaula almu'taq bawa wanda an ka yantas shi yasa an ka ce maula sai malaman fiqh su ce maulal a'la da maulal asfal don su bambanta tsakankanin su na sama shine wanda ya yantas al asfal wanda kuma Sai ta suwa.
kuma haka ba ka san larabci yare da wanda yake na dauke da abubuwa shi yasa kaga wilayatul faqih yan shi'a da suka ga an ce babu wani shugaba sai mahadi ya bayyana kuma alhali shi'a tana ta fama da matsaloli Khomeini sai ga kamata a kirkiro wilayatul faqih shine wai faqihi zai jibinci lamarin yan shi'a kafin mahadi ya bayyana yawwa shi sai kafa hujja da ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum yace to ulil amri nan ahlul bait ake nufi amma akwai wilayatul faqih duk wanda zai jibinta lamari kafin mahadi ya bayyana shi yasa waɗansu daga cikin manya-manyan yan shi amma sun wato kafirtar da shi akan wannan akida manya-manyan wasu daga cikin yan shi a malaman shi an ci sun kafirtar da shi Khomeini akan wannan akida da kirkiro ta wilayatul faqih wallahu ta'ala a'lam to ala ayyati hal dai waɗansu daga cikin malamai suke cewa kalima ta almaula da alwaliyu suna nuna jibintar lamari ko ba haka ba Allahu waliyu alladhina amanu to anan bari mu dan tabo su game da abin da ya shafi alqur'ani mai girma da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da kuma iskali guda biyu da akarkashin da akarkashin su na farko idan muka duba shi almaula da alif wal lam an gane ko wanda yake na da alif wallam ya zo wurare ne wato guda uku a cikin alkur'ani mai girma kacal in dai almaula ne guda uku zaka samu to amma biyu suna nuna Allah subhanahu wataala ɗaya baya nuna Allah subhanahu wataala na farko shine wanda ya zo a cikin suratul suratul anfal inda Allah subhanahu wataala yake cewa qul lil ladina kafaru in yantahu يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير تكاغن يازو المولى ده ألف واللام شيني مكي زنشي كوبا هكبا a cikin suratul nabi kuma ya zo a cikin suratul hajji wanda yana nuna Allah subhanahu wataala wajen wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa jitabakum wama ja'ala alaykum fid din min haraj millata abikum ibrahim huwa sammakum almuslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaykum wa takunu shuhada'a 'ala an-nas fa aqimus salata wa atuz zakata wa'tasimu billahi huwa mawlakum fa ni'mal mawla wa ni'man nasir to kaga a cikin suratul hajji akwai fa'un ga mai hadda qur'ani a cikin suratul anfali babu fa'un sai ai hattara na uku kuma ba Allah subhanahu wata'ala ba yake nufi wanda ya zo a cikin suratul abin nan cikin suratul hajji wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah dhalika huwa al-khusran al-mubin yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uhu dhalika huwa ad-dalal al-ba'id yad'u liman darruhu aqrabu min naf'ihi من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير لبئس المولى to kaga nan ba Allah shi ke nufi ba ko ba haka ba tunda an ce tir da wanga majibincin lamari Allah ku ba a cewa jibintar lamarin sa ya zama to abin tir ko ba haka ba to sai suke cewa suna na almaula ya zo nakira in an ce nakira kidan wanda bai da alif wallam ko ba haka ba wurare guda biyu a cikin alkur'ani kuma cikin aya guda ne amma dukkan su ba Allah suke nufi ba wajen fatar Allah subhanahu wa ta'ala inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in yawma la yughni maulan am maulan shay'an wala hum yunsarun kaga yawma la yughni maulan am maulan shay'an wala hum yunsarun guda biyu ne kuma dukkan su ba Allah suke nufi ba domin an ce ranar da wani majibincin lamari bai amfani majibincin lamari da wani abu ka ga Allah shine waliyin mu'minai a duniya da lahira zai taimake su kinan ba nan ba Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi ba ina fata an fahimce ni to sai kuma almaula wanda ya zo wanda yake na da almu'arraf bil idafa an gane ko kamar wanda idafa shi an kai zuwa ga wani abu a cikin yaren larabci to shi wannan ya zo wurare guda takwas an gane ko wurare guda takwas guda shidda suna nuna Allah subhanahu wata'ala sannan kuma guda biyu ba Allah subhanahu wata'ala suke nufi ba ina fata an fahimce ni abin nan na farkon su a cikin suratu Ali Imran ko ba haka ba يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصر مولاكم كاغا أني إضافة شزوا ضميري مسلمي سنن نبي وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم أتكن سورة الأنفال هذا من كاو أن آية لوكس نمك كرنت فنعم المولى ما ألف واللام تنكو فاعلموا أن الله مولاكم ما إضافة لي كوبا هكذا sannan kuma na uku a cikin suratul hajji wa tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir wanda a ƙarshen suratul hajji nan ma mun kawo al maula inda muka kawo yana da alif wal lam na hudu kuma qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwa al alimul hakim ko ba haka ba sai na biyar kenan abin nan asa rabbuhu in tallaka kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna a in tatuba ila allahi faqad sagat qulubukuma wa in tadhahara alayhi fa inna allaha huwa maulahu kaga nan maulahu damiri ne manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan kuma ya zo da wato idafa to sai na ƙarshe kenan na shidda ke ko zalika bi anna allaha maula alladhina amanu wa anna alkafirina la maula lahum kaga nan an kace bi anna allaha maula alladhina amanu Allah shine majibincin lamarin masu imani nan ma ya zo da idafa kenan guda shidda kin kenan ina fata an fahimce ni to waɗanda suke nuna ba Allah subhanahu wata'ala ba kuma a cikin suratul an-nahl akwai guda ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل ala maulahu kaga an ce shi wannan kallon ne kaya ne ga mai gidan shi to kaga nan ba Allah ake nufi ba nan zancen bawa da bawa ake yi sannan kuma na biyu ya zo a cikin suratul suratul hadid wanda ba ya nuna Allah wanda abin nan ana maganar munafikai fal yawmu la yu'khadhu minkum fidyatun wala min alladhina kafaru ma'wakumun naru hiya maulakum wuta ita ce majibinciyar lamarinsu Allah shi muna tsari da ita to wannan shi ne abin da ya shafi sunan Allah subhanahu wataala al-maula a cikin alqur'ani mai girma sai al-waliyu shi ba mu taba shi ba ai ya kamata shi kuma a kawo shi ko ba haka ba to shi kuma al-waliyu suke cewa al-waliyu idan aka duba al-mu'arraf wanda ya zo da alif wallam guda biyu ne wato abin nan a cikin alqur'ani mai girma kuma dukkan su suna nuna Allah subhanahu wataala an gane ko guda biyu alwaliyu inda da alif wallam ne na farko shine a cikin suratul baqara Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati a mai alif wallam muke zance a cikin suratul ash-shura fallahu huwal waliyu wa huwa yuhyi al-mauta wa huwa ala kulli shay'in qadir ko ba haka ba أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير نبي أتكن سورة الشورى هل ينزكنا وهو الذي ينزل الغيث من بعض من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد إن باتا أم فهمتيني وهو الذي ينزل الغيث دودك إمام حمزة دك سائي دخلف دا أبو أمر ابن العلا da kuma imamu yaqub da ibnu kathir sun karanta wa huwa allazi yunzilu ba yunazzilu ba to suna Allah alwali kuma wanda yake ba mai alif wallamu ba wanda yake na da nasu ba shi kuma wannan kalima ta zo wuri guda goma sha uku a cikin alkur'ani mai girma ina fata an fahimci ni waliyan kenan ko ba haka ba amma guda ne yake nuna Allah subhanahu wata'ala kai tsaye wajen faɗar Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul nisa wallahu a'lamu bi a'da'ikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira amma sauran guda goma sha biyu ba suna nuna Allah subhanahu wata'ala ba kai tsaye ko kuma tana yawa ba sa nuna Allah subhanahu wata'ala na farkon su shine wajen faɗar Allah subhanahu wata'ala abin nan وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا كذا الله يسنيا musu wani wali majibincin lamari nan ba Allah subhanahu wataala ake nufi ba na karshe kuma shine wanda zo a cikin suratul fathi walau qatalakum alladhina kafaru lawallaw al-adbara thumma la yajiduna waliyan wala nasira sai sai dai kuma suna na alwaliyu wanda yake na da raf'a ko yana da jarra nan guda biyu kenan to shi ko ya zo guda goma sha takwas ne a cikin alkur'ani mai girma kenan waliyun ko waliyin to duka yan hada su sha takwas ne amma uku su suke nuna Allah subhanahu wata'ala na farko Allahu waliyul ladina amanu ko ba haka ba na biyu إن إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين كبه كبه sannan na uku a cikin suratul jafiya waga aya da makaranta ta inna aula nasi tana cikin suratul ali imran wannan kuma tana cikin suratul jafiya innahum lan yughnu anka min allah shay'a kenan thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun innahum lan yughnu anka min allah shay'a wa inna adh-dhalimin ba'dhum awliya'u ba'd wallahu waliyyul muttaqin ina fata an fahimci ni to su ko waɗanda ba sa nuna Allah subhanahu wa ta'ala na farko shine a cikin suratul baqara alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir to na an kore waliyataka in ba ga Allah ba irin waccan walitaka kenan sai zaman tunan tana yawa ko ya dauki suna ana nufin Allah tunda babu wani in ba shi ba ko ko a ce to na an kore ne ga waɗansu waɗanda ba Allah ba kenan ba dole ba sai an tabbatar da ita ga Allah akwai sabani na ƙarshe kuma shine wanda ya zo cikin suratu shura wa man yudlilillahu wa man yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'dih wa tara adh-dhalimin lamma la'u al-'adhab yaquluna hal ila maraddin min sabi ko ba haka ba to in mun ce guda ne yake nuna Allah subhanahu wa ta'ala kinan kaga cikin waɗannan 18 gaba daya guda ne can kuma cikin waɗancan guda goma sha uku ko ba haka ba guda ne yake nuna shi ma Allah subhanahu wataala sai zamanto guda biyu shi ko wancan mai alif wal lam duka guda biyu suna nuna Allah sai zamanto guda hudu su ne suke nuna Allah subhanahu wataala inda ya zamanto alwaliyuna to akwai maganganu dai na malamai kwarai da gaske ya kamata a ce ɗaliban ilimi sun yi ƙoƙari sun fahimci kalima tana iya ɗaukar ma'anoni daban-daban kafin mu je gaba akwai shubha guda biyu ƙarƙashin waɗannan sunayen da ya kamata mu kawo da an ka kawo almaula an ka ce na iya ɗaukar ɗan uwanka to annasir kuma yana ɗaukar mai taimakonka sai malamai suka ce to irin waɗannan kalimat ka san da ƙira'at da nusus da alfaf ana iya samun dirasa menene alaka tsakanin wannan lafazi da lafazi shin al-itlaq wa taqyid ne ko at-ta'mim wa takhsis ko ko kaza ko ko al-umum wal khusus min wajhi to sai sun ce al-maula da an-nasir akwai bainahuma umumun wa khususun min wajhi wato ko wani akwai inda ya haɗu da wani kuma akwai inda ya fi wani ma'ana ko akwai inda sun kaɗan raba in an ka ce al-maula dan uwanka na jini an gane ko sannan an ce annasiru mai taimakonka to sun yi tarayya wajen taimako ka fahimta amma suna rarraba ne ta fuskar shi dan uwanka tana yiwa bai da ikon ya taimake ka mai taimakonka yana ilmantuwa ba dan uwanka bane kina akwai ta inda sun ka haɗu akwai inda sun ka rarraba ina fata ana fahimta ta to kaga dirasa ce wadda kamar cikin ilmul qira'at da kuma cikin dirasa bainan nusus bainan nas al itlaq wa taqyid da kalimat na larabci da zaka bambanta su mutaradifani ma'ana ma'anar su daya mutaqariba ma'anar su tayi kusa da juna to menene bambancin ko ko mutabayina ne ma'anar su ta bambanta duka waɗannan cikin ilmin usulut tafsir da kuma ilmul lugha ana son dalibi ya karanta wannan sai abu na ƙarshe wanda zan karawa a ƙarƙashin waɗannan sunayen shine na alwaliyu ya kamata mu san akwai alwilaya as-sahiha da al-batila da kuma alwilaya al'ama da al-khassa domin da yawa daga cikin ɗalibai ba su bambanta wannan wilaya sahihiya shine wilaya ta Allah tsakanin Allah da bayinsa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun akwai wilaya ta ƙarya waliyantaka ta ƙarya ita ce ta tsakanin shaidan da mutanen sa ko tsakanin kafirai da kafirai Allah ya ce wa inna adh-dhalimina ba'dhum awliya'u ba'd ko ba haka ba sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce akwai waliyan shaidan faqatilu awliya ash-shaytan ko ba haka nan bane akwai waliyan shaidan shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yayi littafi الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان akwai waliyi na Allah akwai kuma mutumin da ba waliyi bane wali ne na ƙarya sai alwilayar amma da alwilayar khassa alwilayar amma shine wilaya ta Allah wadda ta shafi kowa da kowa wannan duka ta shafi kowa da kowa akwai alwilayar khassa wadda ta masu imani ce to in mutum bai fahimci wannan ba sai zo ya cakuɗa su kaga Allah ce zalika bi anna Allah maula allazina amanu ko baka da Allah shine majibincin lamarin masu imani wa annal kafirina la maula lahum to sannan kuma lokacin da za a ɗauki ran kafirai sai Allah ce sun maruddu ila Allah maulahumul haq sai an ka mayar da bayi zuwa ga maulahum kaga nan kuma Allah ne maula to kaga wannan sai ce cikin Qur'ani an samu matsala to kuma ya ce kafirai ba su da majibincin lamari sai a ce a'a akwai wilaya amma akwai khassa kamar alma'iyya ce akwai amma akwai khassa wilaya amma ta cewa Allah shine ke gudanar da lamarin kowa da kowa to wannan da musulmi da kafirai da sun shiga ciki wilaya khassa ta taimako wanda Allah yake ba masu imani an gane ko ba wai ya taimaki kafirai akan mu- ya ba dama kafirai dama akan mu'mini ba in musu- in musulmi sun saki hanya shine waccan wato wannan ba taimakon su na ba istidraji ne Allah yake musu kenan su kafirai ba taimako na ba shine wilaya khassa Allah waliyul ladina amanu Allah ne majibincin lamarin su ina fata ana fahimta ta Eh, eh, a ƙarshe eh, da yace faqatilu awliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytani kana da'ifa Eh, wannan aya akwai wata fassara da zaka iske yan uwa suna yi mata eh, galibi sai ka iske an yi kuskure eh, a a karkashin wannan sai a ce kaidin shedan mai rauni na amma da an ka zo wajen kaidin mata sai an ka ce inna kaida kunna eh, abin nan innahu min kaidikun eh, inna kaidikun azim ko baka ba kaidin mata yana da girma to kaga Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti daga cikin manyan manyan malaman tafsiri musamman na wannan zamanin shi ya tafi akan cewa kiran kaidin mata da aka zo sai aka ce eh, ka- kaidin shedan eh, da'if ne kaidin kuma eh, mata mai girma ne Eh, kuma har suka yi karawa a cikin suratul eh, at-tahrim da aka zo wajen kaidin mata eh, sai aka ce mace biyu eh, asar eh, abin nan in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma wa in tadhahara alayhi fa inna Allah huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin kaga kan mace biyu aka ce to Allah zai taimaki manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa jibrilu da jibrilu wa salihul mu'min da dukkan mu'minai wal mala'ikatu da mala'iku kan mace biyu dan a nuna eh, kaidin mata yana da girma amma duk idan aka duba wannan malamai suke cewa wato eh, malam dai an san a wajen tafsiri ya yi fice da kuma ilmin na musulunci dan bahar ne a fage daban-daban amma dai wannan fassara ta abin nan inna kaida shaytani kana da'ifa ana zancen kaidin shaytan game da ubangiji to abu na mai rauni amma mata inna kaida kunna azim yana da girma game da mutane eh, ko ba haka ba amma duk da haka kaidin shaytan yafi na mata domin duk matan da suka halaka wani ne sanadi ya halaka su shaytan alam ahada ilaykum ya bani adam Allah ta'budu shaytan qala fa bi fa bi izzatika la ughiyannahum ajma'in ya zai ya ce shaytan ya halaka da duk matan duniya kuma a ce kaidin su yafi na shaytan da haka wannan fassara hatta da ɗalibin Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti Sheikh Al-Maghamisi wanda ke ba da sallah a masallacin Quba yake cewa tare da mallan yayi fice a ilimin tafsiri kuma yayi komi amma dai li kulli jawadin wato kabwa kenan kowane eh, abin da bai yake da suna eh, ingarman doki eh, tana yiwa ya yi kuskure kenan nan malam kuskure ne ya samu da tuntuɓin harshe kenan wannan fassara da mutane suka bayarwa eh, ba gaskiya ba ce Eh, to wannan shi ne abinda zamu iya cewa akan eh, suna Allah na alwaliyu da kuma suna Allah na almaula wallahu ta'ala alam na'am sai mu je gaba
Eh, sai gaban mu ta gaba mala shine sunan Allah madaukakin sarki
na'am
an-nasiru mhm
khairun nasirin na'am an-nasiru mhm wa khairun nasirin na'am ta'silan wa wa tatbiqa tatbiqa to idan muka duba game da abin da ya shafi yaren larabci wato ana iya cewa shi suna na annasiru da annasir wato suna da asali ne daga yaren larabci idan muka duba a cikin yaren larabci ana cewa nasara yansuru nasran wa nusratan nasara yansuru fa'ala wato yaf'ulu ko ba haka nan bane sai a ce nasran kenan fa'lan wa nusratan fu'latan ayyadahu ya karfafa shi wa a'anahu ya taimake shi wa suna iya cewa nasarahu minhu kenan ya taimake shi daga wani khallasahu kenan ya tsamike shi daga gare shi Eh, kuma za a cewa nasarahu eh, min kaza Allah ya ce ma annabi Nuh wa nasarnahu min alqawmi alladhina kadzabu bi ayatina to su malamai suka ce to an kenan yana ta'addi da min kuma yana ta'addi da ala nasarahu ala kaza kuma nasarahu min kaza wasu suka ce a'a asalin shi nasara ala kaza ne amma wani lokaci haruffa suna niyaba akan juna kinan wani harafi ya wakilci wani harafi kinan na min ta wakilci ala ne waɗansu kuma suka ce a'a shi nasarahu min tana yiwa fi'ili ne ya- ya- ya kumshi ma'anar uh, wata wani fi'ili ka san mas'ala ce wadda akwai sabani tsakanin malaman Basra eh, da malaman Kufa ko ba haka ba eh Mm.
to amma idan mun ka dawo mu shi alqur'ani mai girma da sunna ta annabi Muhammad Sallallahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam eh, za mu ga cewa shi sunan an-nasir ko ba haka ba eh, ya zo cikin alqur'ani da alif wallam wurare guda biyu an-nasir an-nasir wuri na farko a cikin suratul anfal kamar yadda muka faɗa wa in tawallaw fa'lamu anna allaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir wuri na biyu kuma a cikin suratul hajji eh, wajahidu fillahi haqqa jihadih huwa jtabakum wa ma ja'ala alaykum fid din min haraj millata abikum ibrahim huwa sammakum almuslimina min qabl wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaykum wa takunu shuhada'a 'ala an-nas fa aqimus salata wa atuz zakata wa atasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir ko ba haka ba kenan waɗannan shine annasir guda biyu a cikin alkur'ani duk da yake mun ce suratul anfal babu fa suratul alhajj kuma akwai fa'un wajen fa ni'ma idan muka duba suran annasir a cikin alkur'ani bai girma da ya zo da nakira tunda mun faɗi mai alif wallam wanda ya zo matsayin nakira bai da alif wallam da da nasba to shi ko sun ka ce guda goma sha biyu ne guda goma sha biyu ya zo nasira nasira nasira amma dukkan su guda ne yake nuna Allah subhanahu wataala wajen fadar Allah subhanahu wataala wallahu a'lamu bi a'daikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira shi kadai ne yake nuna Allah kai tsaye amma cikin waɗancan guda goma sha ɗaya din na farko ulaika alladhina la'anahumullah wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira an gane ko na ƙarshen na ƙarshe kuma shine wanda yazo a cikin suratul fathi walau qatalakum alladhina kafaru lawallaw al-adbar thumma la yajiduna waliyan wala nasira to shine kenan sai kalma ta nasira sai ka gane ta zo su goma sha biyu a cikin alqur'ani guda tana nuna Allah subhanahu wataala kai tsaye ko ba haka ba to sai suke cewa to kuma wanda yake na kira mai bai da alif wallam kuma yana da raf'a an gane ko to ya zo ne guda guda tara wurare guda tara ina fata an fahimci ni kuma dukkan su ba suna nuna Allah subhanahu wa ta'ala ba sai dai kuma in an yi fassara an ce in an kore su ga wani Allah a tabbatar da su ga Allah to ne suna iya zamantuwa ga Allah na farko shine wajen alam ta alam anna Allah lahu mulku samawati wal ardi wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir a cikin suratul baqara na karshe kuma a cikin suratul cikin suratul ashura wa ma antum bi mu'jizina fil ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir shine cikon na na tarkin nan duk da yake cikin suratul al-ankabut sai an kace wa ma antum bi mu'jizina fil ard wala fis sama' akwai fis sama'i amma a cikin suratul shura sai an kace wa lakum fil ard min wa ma antum bi mu'jizina fil ard ba a kawo fis sama'i ba ga dalibin mai harda alqur'ani sai shi hatara ina fata an fahimci ni to wannan shi ne abin da ya shafi sunayen Allah subhanahu wataala na an-nasir ko ba haka ba khairun nasirin to shi kuma idan muka dibi shi khairun nasirin kaga annasiru ne wato ma'ana shi ya zo khairun nasirin game da a cikin alkur'ani mai girma wuri guda ne yanzu khairun nasirin Allah shine mafi alkhairi masu taimako ko ba haka ba wajen fatar Allah subhanahu wataala a cikin suratu Ali Imran inda Allah subhanahu wataala ke cewa balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin can inda ce ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u alladhina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin shi guda ne an ka samu cikin alqur'ani khairun nasirin ina fata an fahimce ni in dai khairun nasirin guda ne zaka samu a cikin alqur'ani mai girma ina fata an fahimta to kenan idan muka duba mai alif wallam guda biyu na an-nasir yana nuna Allah subhanahu wataala to nan zamu yi istinbati shin to tunda babu nasirina to muna ya samu suna Allah an-nasiru tunda nas khairun nasirina yace ya tabbata muka shi daga cewa an-nasirin to za a kiran shi an-nasir tunda siga ce ta jam'iyyar kawo lil ta'zim sabani ne akan wajen malamai wajen tabbatar da abin da bai zuba a nasance ko wajen kiyasi ko istinbati ina fata an fahimci ni To, malamai da suke bayani kan waɗannan sunayen kiran kaga mai alif wallam duka yana nuna Allah, ɗai shi ko nasiran wurare goma sha biyu, ɗai yana nuna Allah, shi kuma nasirun ko ba haka ba. Nasirun bai zo ba cikin Alƙur'ani, nasirin ne ya zo, ina fata an fice ni, kiran wanda yake bai da alif wallam. yana da dhamma bai bai taba zuwa cikin alkur'ani ba amma mai jarra shine zuwa cikin alkur'ani wurare guda tara to shi ko dukkan su an nuna ba Allah subhanahu ta'ala suke nuna ba koko sai an yi abin nan kenan sai zaman to adadin zuwan shi ga biyu ga sha biyu nawa za su kamawa sha hudu sannan kuma ga tara ashirin da uku da uku kenan ga biyu ga sha biyu yawa ashirin da uku to ashirin da uku wannan kalima ta zo ta annasir a matsayinta da alif wallam ko ba ta da alif wallam amma mun ce biyu mai alif wallam tana nuna Allah dai yana nuna karar Allah dai shi ma mai dai yana nuna Allah subhanahu ta'ala kinan guda uku suke nuna Allah subhanahu ta'ala guda ashirin din sai dai zaman to ko wajen fassara in an kore su ga wani Allah za a tabbatar da su ga Allah subhanahu ta'ala khairun nasir ne kuma guda ne muka ce to wajen taimako yana yiwa a ce a ce annasiru saboda da nasirina ya zo kenan sai a yi kiyasi a fitar da tunda ya zo da sigatu ta'zim wani lokaci cikin qur'ani akwai sigatu ta'zim akwai kuma sigar da ta zo kuwa ba ta ta'zim ba ta girmamawa kafin mu je hutun rabin lokaci ya kamata da sunan alwaliyu da al-nasir mu ba da ma'anarsu kamar ko da a gurguje ko ba haka ba misali kaga alwaliyu fa'ilun ne ko ba haka ba min almuwalati walwaliyu an-nasiru mai taimako walwaliyu aidan almutawalli al-amr wanda yake jibintar lamari wal qa'imu bihi da wanda ya tsayo akan shi ka waliyul yatim kamar waliyin yatimi majibincin lamarin yatimi wa waliyul mar'a da majibincin lamarin mace fi aqdin nikahi alaiha lokacin da daura mata aure wa asluhu min alwali sun kace aslin shi daga alwali ne wa huwa alqurbu shine kusanci ina fata an fahimce ni to almuhimmu sun kace wallahu jalla sha'nu Allah madaukakin sarki maulal khalqi ajma'ina kaga nan ta fuskar wilayar amma shine majibincin mai tafiyar da lamurran bayi gaba daya bi ma'ana annahu sayyiduhum shine shugaban su malikuhum wanda ya mallake su khaliquhum shi ya halice su wa ma'buduhum alhaq kuma shine cancanta abota mishi akan gaskiya shi ko an-nasir idan ka diba ابن كثير رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين ليزو فنعم المولى ونعم النصير أتشين سورة الحج يتشي يعني نعم الولي ما دل أتشي مجد انت لمرين كشيني الله ونعم الناصر من الأعداء ما دل أتشي ما يتمكن كده قمت أشيني الله سبحانه وتعالى to ina ganin waɗanda sunayen suna ƙara suna gadar ma ɗan adam kuma haka ba ya samu tsarkaka daga zuciya in ya san Allah zai taimake shi kuma ya samu natsuwa in dai ya san Allah subhanahu wataala zai taimake shi ya dogara ga Allah kuma ya yi haƙuri to tabbas zai ci nasara a duniya da lahira to nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna sai mun dawo a hutun rabin lokaci Allah ya saka malam da alkhairi kuma Allah ya sa cikin mizani yan uwa masu sauraron mu duka duka anan muka kawo za mu je hutun rabin lokaci insha Allah nan da minti goma sai a dakace mu za mu dawo